وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام الذين ساروا في نصرة الدين سيرا حثيثا بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروء فرسانا اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن ربكم تبارك وتعالى لم يخلقكم عبثا ولم يترككم هملا بل خلقكم لمهمة عظيمة ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له فمن قام بذلك حق القيام فقد قام بواجبه وأدى مهمته ومن اشتغل عن ذلك بغيره فقد مال عن الجادة وتعب فيما فيه خسرانه ورضي لنفسه بالرحيل بلا زاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد أيها المسلمون ما لنا لا ننتفع مع ما لنا لا تنفع لا تنفعنا المواعظ ولا نستبصر بالبصائر ولله فينا موعظة يجريها في كل لحظة في كل لحظة من لحظات عمرنا عزيز فلم يترك لعزته قوي فلم يترك لقوته غني فلم يترك لغناه ضعيف فلم يترك لضعفه فقير فلم يترك لفقره تقي فلم يترك لتقواه فاجر فلم يترك لفجوره وسوى الموت بين الخلق طرا غنيا أو شقي غنيا فقيرا أو غنيا ذا الثراء تقيا عابدا بل أو شقيا فكلهم رهائن للفناء أيها الإنسان عش كيف شئت فإنك ميت واجمع ما شئت من حرام أو حلال فإنك محاسب عليه واعلم أن هناك سلف سبقوك فيما أنت عليه من خير أو شر أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى ضحك وبكاء سرور وأحزان اجتماع وافتراق مودة وعداء ذهاب وإياب فقر وغنى سعة وضيق حر وبرد حركة وسكون حرب وسلم كراهية ورضاء حل وارتهال فالعاقل من تركها قبل أن تتركه ومن نظر إليها ولسان حاله إنا لفي دار تنغيص وتنكيد دار تنادي بها أيامها بيدي لقد عرفناك يا دنيا بمعرفة بانت لنا فانقصي إن شئت أو زيدي نرى الليالي والأيام مسرعة فينا وفيك بتفريق وتبعيد جد الرحيل عن الدنيا وساكنها يرجو الخلود وليست دار تخليد يا نفس للموت بعين موكلة في كل وجه فروغي عنه أوحيدي إن كانت الدار ليست لي بباقية فما أنائي بتأسيس وتشييد فيا عباد الله اعلموا أن الدنيا خلقت لتجوزونها لا لتحوزونها ولتعبرونها لا لتعمرونها فاقتل هواك المائل إليها ولا تعول عليها فلا تغرنك الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها لا تدوم أحوالها ولا تسلم من شرها نزالها ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا فكما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم بارك لي في القرآن الكريم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي النوم رؤيته وفي العمل متابعته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم انصر من كان في نصره صلاح للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين والإسلام اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وتكل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران وارزقنا جوار سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo a gare shi da jinjina da kuma salati da sallama ga manzan jira sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta yi bayani ne akan cewa ku sani Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce ko ba domin wasa kuma bai bar ko ba haka kara zube Allah ta'ala ya halicce mu saboda wato wani aiki mai girman gaske wannan aikin shine bautar Allah shi ɗaya bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba cikin bautar shi duk wanda cikin rayuwar shi ta duniya kai da kawan shi da ɗawainiyar shi yana ƙoƙarin tsayuwa ne da wannan haƙƙin babba wanda Allah ya halice mu saboda shi to wannan mutumin ya sabke wajibin da Allah ya ɗora a kan shi kuma ya yi aikin da Allah ya kawo shi duniya saboda shi wanda kuma ya shagaltu da wasu abubuwa wa'inda ba su ba ne abubuwan da Allah ya halicce shi saboda ya shagaltu da su ya ƙyale wa'inda Allah ya halicce shi saboda su to wannan mutum ya karkace ma babban hanya madaidaiciya kuma ya wahalar da kanshi cikin abin da baya janyo mai komi sai asara ya yardan makan shi da yayi dogon balaguro hannu bi ba guziri zaka yi nadama idan kai wannan balaguran mai tsawo babu guziri tare da kai kuma zaka zama cikin tababbu lokacin da mai yekuwa ya daga sauti ya kiraye ka ya mu bayan Allah musulmi mu sani cewa a rayuwar mu ta yau ubangiji subhanahu wata'ala yana ta gudanar mamu da wa'azi da kanshi amma ba mu ganin wannan wa'azin kuma baya amfanin mu Allah ta'ala yana nuna mamu ababen lura don mu zamo masu basira masu lura amma ba mu lura mun kurumce mun wato makamce ba mu ganin su ba mu jin su Allah ta'ala yana da wa'azuzzuka wanda kullum a kowace kyaftawa cikin rayuwarmu yana gudanar da wa'azi babba wanda ya kamata a ce mun ɗauke shi mun yi aiki da shi ko da malamai ba su faɗakar da mu ba idan muka dawo muka kalli rayuwarmu gaba ɗaya za mu ga mutumin da yake da izza yake da mulki amma izzar shi da mulkin shi ba ta hana shi ba ya mutu a turbuɗe shi cikin kabari yanda aka turbuɗe talakan garinsu za mu ga mutumin da yake da ƙarhi amma ƙarhin shi bai hana ba ya mutu kuma a lailaye shi ga kafaɗu a tafi da shi a turbuɗe shi yanda aka turbuɗe wanda ya fi kowa rauni cikin garinsu za mu ga mutumin da wato yake da kuɗi yake da wadata kuɗin shi da abubuwan da ya tara da aikin da ya yi da kaddarorin da ya bashe bisa doron duniyan nan ba su hana ba mutuwa ta zo ta ɗauke shi a tafi a turbuɗe shi irin yanda ake turbuɗe talakan da ya yi kowa talauci a garinsu wanda ko gasawa tana mai wahala wato wannan babban wa'azi ne Allah ta'ala yake nuna muna za mu ga talaka talaucin shi bai hana Allah ya karɓi ran shi ba za mu ga mai tsoron Allah tsoron Allah shi bai hana Allah ya karɓi ran shi ba za mu ga mutumin da wato baya tsoron Allah mai saɓon Allah saɓon Allah shi da kan gare ma dokokin Allah ba su hana Allah ya karɓi ran shi ba wanda ke da girman kai girman kai bai hana Allah ya kashe shi ba wanda yake da tawalu'u da kaskantar da kanshi tawalu'un shi da kaskantar da kanshi bai hana ba Allah ya karbi ran shi don haka Allah ya sanya mutuwa ta zama daidai wa daida ga kowa da kowa talaka mai kuɗi wato mai tsoron Allah da mai sabon Allah gaba ɗayansu Allah ya bada su a matsayin wato ababen jinginawa ga mutuwa saboda haka abin da ya daidai da mu shine mu tsaya mu kalli manuha wadda ta kawo mu a cikin wannan duniyar kar mu rudu mu shagaltu mu ta cutar ƴan uwanmu mu ta hayaniya mu ta hada-hada mu ta kwaramniya fagam fagam sai ka samu ko halal ko haram to ya kamata wanda yake haka ya tuna cewa duk aikin da yake akan shi in ma aikin na kwarai ne ko ba na kwarai ba to kana da magabata a ciki idan aikin kwarai ne akwai magabata annabawan Allah da manzannin Allah waliyan Allah da salihan bayi sun gabace ka ya kamata ka yi makanka na dama akan ayyukanka na kwarai kama kanka wa'azi cewa ya kamata ka dage ka ƙara domin watakila ka samu haɗuwa da waɗancan idan kuma aikin da kake akan shi aiki ne na banza na sabon Allah aiki ne na taurin kai ko girman kai ko kangarewa ko bujirewa ga dokokin Allah da dokokin annabawan Allah to ya kamata ka yi kanka wa'azi da kanka ka gano kai fa wannan lalatai da kake yi akwai magabata wanda sun riga ka kuma sun aikata abin da kai ba za ka iya aikata irin shi ba kuma ka san meye makomar su ka san meye karshen su shin kana son haduwa da su ne shi yasa ka bi hanyar su to sun wuce ka saboda su sun yi abin da ba za ka yi ba ko a cikin wuta su ne manya su suke sama gare ka don haka kenan duk abin da kake akan shi na alkhairi ko na sharri to ka sani kana da magabata a kai kuma ka san tarihin kowanne daga cikinsu wanda ya aikata alkhairi mi ƙarshen lamarin ya kasance a kan shi wanda ya aikata sharri yaya ƙarshen sharrin nashi ya kasance wanda ya yi kamar zai gagari kowa a duniya yaya ƙarshen shi ya kasance wanda ya yi kamar ma zai yi ma kowa sujada saboda takawa yaya ƙarshen lamarin shi ya kasance don haka bai kamata ba mutum ya ruɗe ya zama duniya ta zama kamar ita ce amarya wadda ta shashaɓo man shahi tana birge shi da wannan ƙawaita ta da kwalliyanta domin dama ko hausawa a maganansu sun ce duniya budurwa ce amma tawa tawawa duniya budurwar wawa ce to lalle tabbas duniya budurwa ce mai ƙawa mai sifa irin ta amare amma sai dai babu wanda zai ji a zuciyan shi yana sanya aure ta sai wawa domin saboda wato duniya dukkan liyarta da kawanta to kuma tana da ha- nau'i na yaudara da ha'inci ba za ta taba yarda ba da ango guda ita an- angogi gare ta an gaye gare ta da yawa kuma kowane ango da ango gushi kenan sai ta yi watsi da shi saboda haka duniya budurwar wawa ce masu hankali da jimawa sun mata kallo na basira suka gane cewa wannan ba amarya aure ba ce wannan ba amarya ba ce wadda ake shiga da ra'ayi ta munshari tare da ita wanda kuma ya aikata haka da duniya ya maida ta amarya kyaukyawa ya yi ƙoƙarin neman darar shiga ya boce yana ganin kamar zai gwangwaji duniya zai murji duniya yana ganin kamar wato to ya shirya wato lokacin halkawanshi daga wannan wato mummunan kwanan nashi wanda duk yayi irin wannan kwanan tare da duniya wallahi zai halka ne cikin kabari lokacin da komi ya kare mai a lokacin nan ne kadai yake halkawa sai ya gano ashe shi ha'intar shi aka yi ashe shi yaudaran shi aka yi ashe shi yaron gumi wato mayaudariya maha'inciya wadda babu inda za ta kai shi sai gidan nadama da cizon hannu saboda haka wato duk wanda ya dawo ya kalli duniyan nan zai gane cewa ɗabi'anta ne tana da ado da kwalliya wanda take janyo hankula na waɗanda ba su da basira ba su da dogon lissahi sannan kuma ƙarshe tana yaudaran su ne ta jirkice da su ba za ta taɓa yarda ba ta zauna da wani namiji ɗaya amma dai kullum akwai ta da neman maza duniya haka ɗabi'anta take neman maza take har kullum amma kuma ba za ta taɓa yarda ba ta zauna da wani cikin mazan nan duk wanda ya zo ya rungume ta ya yarda da ita ta karɓe shi to ko da ta talalaye shi ta rungume shi ta ɗauke shi yana ganin komi lahiya launi to tiko shi ga ƙasa za ta yi takan yiwa a lokacin ma baya cikin shiri takan yiwa a lokacin ma ya yi nisa cikin magagin kwanan shi takan yiwa a lokacin ma wato igiya ta riga ta kace mashi babu dama wadda ta zai iya tsayawa ya kullata domin haka ya kamata mu kalli duniya mu ga rayuwarta gaba daya mu kalli duniya mu ga abin da ke cikin takwanta da kwalkwatanta za mu gano cewa tana dauke da bakin ciki tana dauke da farin ciki tana sanya dariya wasu lokuta kuma ta sanya kuka wasu lokuta ta akwai haduwa tsakanin yan uwa akwai rarrabuwa kuma da duk wani wanda zaka hadu da shi kowaye tana sanya kauna tsakanin wasu sannan kuma ta zo ta haddasa kiyayya tsakanin wasu tahiya dawawa jin yunwa ƙoshi za mu ga wahala da samun sauƙi gurɓacewar rayuwa da daɗin rayuwa zillimi da takaici da zugi da baƙin ciki da tsoki dariya da annashawa da mulmushi wato da sakewa duka wannan ɗabi'a ce ta rayuwar duniya kuma kafiri kake ko mummuni sai ka haɗu da wannan haka Allah ta'ala ya halicci duniyan nan don haka kenan tsoron Allahnka baya hana Allah ta'ala ya gudanar da sunnar shi wadda yake gudanar da ita akan bayan shi bisa duniyar nan akan ka bijirewa ka da kangarewa ka sunnar Allah a yanda ya tsara duniya za ta gudana akan ka za ka ji daɗi kuma za ka ji haushi za ka shiga cikin takaici kuma za ka shiga cikin farin ciki amma ƙarshe ake kallo har kullum domin duk masu hankali inda masu hankali suka bambance da marasa hankali shine wajen kallon ƙarshe malamai suka ce har kullun su masu hankali da masu ilimi suna bambanta ne da sauran gama gari ta hanyar kallon ƙarshen lamari wanda ba su da hankali ko wanda ba su da ilimi su ba su kallon ƙarshe harko suke kallo don haka idan sun kallo harko sai su tafi in sun ga abin akwai alamun kyau ba su dubi to shi wannan kyan ƙarshen shi meye ba in sun ga akwai daɗi ba su dubi cewa ba shi wannan daɗin meye ƙarshen shi to har kullum mai hankali shi yana kallon harko ne sannan ya kalli ƙarshe in ya ga harko da kyau alamun ƙarshe mai kyau kuma to sai ya tafi ya dukkuba akan wannan lamari in kuma ya ga a harko da kyau amma ƙarshe da wahala da tsuwa da tsanani da tsiya da bala'i da kata'i to sai ya bar wannan harkon mai daɗi domin gudun waccan ƙarshen mai wahala mai azaba a haka ne malamai suka buga misali cewa mai hankali idan aka tambaye shi wani abinci ya hi ƙauna a duniya ya hi sha'awa in ya gai kalan abincin da ya yi sha'awa aka kawo aka aje shi gaban shi amma sai aka tarfa guba ɗan kaɗan a ciki ya ci ko ba zai ci ba ba zai ci ba sai ya haƙuri duk da yana ƙaunar shi amma ba harkon yake kallo ba ƙarshen yake kallo saboda yana ƙaunar abincin yana sha'awar shi mai daɗi ne kuma ga ƙamshin shi yana bugun hancin shi amma zai daure ya dake ya gani ya yi kawar bai gani ba zuciya ce tana so ya saba mata ya hana ta domin tsoron hallaka a ƙarshe to haka ma rayuwar mai imani take har kullum zai ga ababe na saban Allah zai ga kwaramniya da hayaniya amma ya ga cewa farkonta tana burge shi lamarin nan da farko abin sha'awa ne abin burgewa amma ya ƙarshen shi yake kasancewa to domin jin tsoron abin da ƙarshen shi yake janyawa sai ya bar harkon lamarin saboda haka masu tsoron Allah wato sun jima da kallon duniya da kuma karatun duniya don haka halin rayuwarsu cewa yake wato yake duniya hakika mun riga mun gano ke gida ce ta wato kunci da wahala gida ce wadda take cike da sarka da karangiya da kwaramniya saboda haka gida ne wanda kwanakan shi kullum yana kiran wato gidan cewa ya rugurguje ya roshi saboda haka mun riga mun sanke da sani wanda ya riga ya bayyana gare mu duk ɗaya ne da ke rage da ki ƙaru wato duniya a wajen wanda ya ƙare karatunta ba ya zama matsala ko takura in ta ƙaru ba ya zama abin damuwa ko zugi idan ta rage saboda haka idan muka kalli kwanakai da yininnika waɗanda Allah ta'ala yake gudanar da su yadda suke gaugawa to gaugawan nan nasu tana zauwa da ababen da aka ambata tana zuwa da rabuwa tana zuwa da haɗuwa gaugawansu suna zuwa da ababe da dama saboda haka wato duniya tun da Allah ya halicce ta shirye take akan karewa shirye take akan rugurgujewa amma sai dai shi ko mazaunin duniyan yana son dawwama cikinta Allah bai halicci duniya ba don ta dawwama amma duk wanda ya zo ya zauna cikinta sai ya ɗauki zuciya irin ta masu ƙaunar dawwama ya sanya a cikin tunanin shi sai ya sanya tunanin shi da rayuwar shi da tsarin shi da motsin shi da ayyukan shi irin ayyukan masu dawwama ne dindindin mu'amalan shi da mutane irin mu'amalan masu dawwama duniya yanda yake wato yanda yake dage hanci ya zuba rashin mutunci yana nuna shi wannan mu'amala tashi irin ta wanda za su dawwama ne dindindin su ta rayuwa babu zancen karewa a cikin rayuwar nan saboda haka mai hankali ya faɗa ma ran shi cewa akwai wani ido da Allah ya wakilta ƙuri yana kallon wannan ran naka yana kallanta yana mata kilgo ɗayan biyu uku da inda lissahi ya cika to babu shakka ba wajen gudu ba wajen dubara ba wajen laɓewa babu yanda mutum zai iya ya zamaye ko ya kubci wannan idon da Allah ya halitta don ya ɗora kallon ranka kuma yana mata kilgon ɗayan biyu to da inda lissahin da Allah ya bashi ya cika dam zai damƙe ka kamar yaro ya damƙe fara ko ka gane ko baka gane ba haka nan ne abin yake saboda haka ya mu bayan Allah mu sani cewa wato duniya hakikaninta Allah ta'ala ya halicce mu a cikinta ne don mu tsallake ta ba don mu tsaya ba mu gina ta mu raya ta mu kawata ta mu ɓata lokuta a ciki mu ɓata rayukan mutane a ciki mu salwantar da rayuka mu zubar da jina ne mu yi cuta da handama da babakere da rubda ciki da sama da haɗi da ƙasa da maci ba saboda haka ba ne Allah ta'ala ya halicce mu a cikin duniyan nan ya halicce mu ne saboda wato ta zamo mamu wato hanya ƙetarawa domin zuwa lahira don haka kowane mutum mai hankali ya yi ƙoƙarin kashe son zuciyar shi ya rabke shan zuciyar shi ya kwamce shi ya tilasta ma zuciyar shi bibiyar dokokin Allah da tsayuwa akan tauhidi na Ubangiji subhanahu wata'ala domin wannan shine tsira a lahiranka kan rayuwar duniya ta ruɗe mu ku sani cewa duniya gida ne na bala'i sannan kuma gida ne na wahala sannan kuma gida ne wanda sananniye ne an san shi da yaudara da canji duk irin yadda duniya ta daga mutum yana ganin kamar yayi sama kamar yayi sama wallahi tallahi tiko shi ƙasa za ta yi duk irin yadda duniya ta maida ka koma baya kana ganin kamar ka wulakanta kamar ka kaskanta kamar an manta da kai wannan wallahi ba takura bane ba matsala bane in dai akwai imani da tsoron Allah tare da kai saboda haka wato rayuwar duniya Allah ya sanya ta kawar kamun liddai yau gare ka gobe ga dan uwa wata rana zuma wata rana madacci haka Allah ta'ala ya kaddari wannan rayuwar kuma ya sanya halin rayuwar duniya ba ya dawama wanda ya shiga cikin farin ciki wannan farin cikin nashi bai dawama ya kamata ya ma aza kujera wadda zai zauna ya bakin ciki yana nan ta shi ma wanda ya shiga cikin wato abin bacin rai da damuwa to ya tabbatar cewa wannan damuwai da bacin rai ba ta tabbatuwa ba ta dawama to haka tsarin duniya yake saboda haka duniya gida ne makaranta ce wadda ya kamata mutum ya ɗauki darussa duniya gidan aiki ne wanda ya kamata mutum ya botse ya yi aiki duniya gona ce amma ba hatsi ko alkama ko wake ake nomawa a cikinta ba ana nomo ayyukan alkhairi ne ana nemo hanyoyin wato zuwa lahira lahiya ne a cikin ita wannan wato duniyar tamu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sha buga mama misali na rayuwar duniya cikin littafin shi mai tsarki a ayoyi masu yawa bayan ya yi bayanin menene yasa ya halice mu mu 'yan adam Allah ya mun bayanin cewa ya halice mu don manuha bai halice mu ba kara zuba kawai ya bar mu kowa ya ci karen shi ba babbaka Allah ta'ala ya sanya mu dokoki ya shata mu hanyoyi waɗanda za mu biya kuma ya nuna mu lankwasassun hanyoyi karkatattu wanda ya hana mu biye su saboda haka tun da duniya halinta baya dawwama ga mutane to me abin zulmi da takura me abin shiga cikin yan yankakkanu don ka samu kuɗi menene abin ɓata rayukan mutane me abin yi ma iyayenka wulakanci akan duniya me dalilin fata ma da iyallanka abokaninka wanda kuke mu'amala mai kyau me dalilin yaudara da ha'inci don ka samu kuɗi ka tara ka iya tarawa kuma ba ka tara lokacin cin kuɗin nan ba saboda haka lalle ne mai hankali ya ma kanshi tsawa ya tsawaci zuciyar shi domin saboda ta kame zuciya ta ɗan adam tana da wato baƙin ciki ga ɗan adam domin karkacewa take har kullum don ta yi ƙoƙari ta jawo mashi mugun abu idan ya zama linzaminta yana rike ga hannun shi kuma yana da ikon janyo ta lokacin da ta karkata da shi zuwa ga matsala to wannan barkan shi ya dace idan kuma ya zama tarin jaye shi ta fi ƙarhin shi inda ta fisga da shi can biyarta kawai yake yi yana ganin kamar zai shawo daɗi ne tare da ita to wannan ya hallaka ya taɓe kuma kai can shi Allah da kanshi ya ce kar a yi ɗa'a ga mutumin da wato yake bin son zuciyar shi kuma al'amuran shi na duniya gaba ɗaya suka zama sake ne da sakaci don haka wato wasu daga cikin malaman da suka karanci duniya suka gano kowa ce duniya kamar imamu shafi'i Allah ya yi mashi rahama yana cewa wa manya zuƙi duniya fa'in ne ƙwa'imtuha ya ce duwanda ya ɗanɗana duniya to ni dai na ɗanɗana ta nashi kuma Allah ta'ala cikin duniyan nan ya turo mamu daɗinta da ɗacinta da azabarta da abin daɗinta ya ce duka mun ɗanɗana ya ce amma ƙarshe da na ƙare karatunta sai na same ta falam araha ya ce ban same ta ba illa hururan wa batilan sai kawai rudu shi ne abin da ya gano gaba ɗayanta rudu ne kuma wato abu ne wanda yake na shirme da na lalaci a cikinta ya ce don haka ƙarshe sai ya gano wa mahiya illa jifatun mustahilatun duniyan nan ba komai bace yace sai kawar misalin gawa wato musai kuma wadda ta yi wari ta canza alaiha kilabu sannan a busanta akwai karnuka hammuhun najtidabuha manuhar wannan karnukan kawai shine fusganta kenan duniya gawa ce rubabba mai wari karnukan karnuka ke kewaye da ita wannan karnukan ba su da manuha sai su yage ta su fusge ta su ci abinda wato wanda ya yi wari cikinta ya ce sai ya ba da shawara ga wanda yake son ya kwashe lahiya da duniya ya ce fa'in ta ji ta nibiha idan kan nisance ta kun ta silman li'ahaliha to za ka kwashe lahiya da ma'abutanta idan ka nisance ta za ka kwashe lahiya za ka tashi lahiya ka kwana lahiya su masu son su hizge ta ba za su damu da kai batun da sun gaba ka son ka hizga kai ma wa in tajtadibuha in kace kai ma fusga kake so kai na za'atka kilabuha to wannan karnuka za su dora ja'in ja da kai za su yi gagwarmaya wallahi tallahi in baka yi sannu ba za su zama dalilin gusar da kai daga cikin ta saboda haka wannan misalin da Imam Shafi'i ya buga na wannan rayuwar ta mu ta duniya ya kamata kowa ya makan shi karatu duk mutumin da Allah ta'ala ya rufa mai asiri to ya dukkuba wajen bin Allah a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ƙarshen duniya mutuwa ta kwaram za ta yawaita mutuwa kwaram za ta yawaita to yanzu da mai hankali ya ga cewa mutuwa ta kwaram ta yawaita mutum zai je ya kwanta yana da gurance-gurance na shekara ashirin nan gaba ashe lokacin shi ya yi lokacin mutuwan shi ya zo wato daga wannan daren ba zai miƙe ba mutum zai je ya kwanta amma zai je ya rangamo bashi na miliyan biyu ko uku ya ce zai bada nan da shekara biyu ko uku ashe shi ba shekara biyu ba ko uku ko awa uku ba zai ƙara ba a nan gaba saboda bai sani ba to Allah yana da gwaninta da hikima da cikakkiyar hujja gamsassa wadda ta sanya Allah yi wannan tsari da a ce rayuwarmu Allah yana faɗa ma kowa cewa lokacin mutuwar shi yayi da wani tun ana sauran shekara goma in yayi zugum daga nan ma zai yi da hallaka ya mutu amma saboda ɗan adam Allah ta'ala ya bar shi haka a kubule bai san lokacin rayuwar shi ba kuma sannan sai Allah ta'ala da gwaninta shi bai sanya cewa ba rashin lahiya ita ce dalilin mutuwa Allah bai sanya haka ba sau da yawa mutum zai yi rashin lahiya wadda yana ta wasiya yana yanke tsammanin mutuwa zai kawai sai ya miƙe daram ya ci gaba da rayuwa sau da yawa mutum zai kwanta yana ciwo yana ganin kamar tashi ta zo ƙarshe yana ganin mutuwa za ya yi wallahi tallahi likitan da ke zawa yana duba shi yana zaka warke ashe shi ne ba zai warke ba sai ya riga shi mutuwa shi ya miƙe daram don haka Allah ta'ala bai jingina mutuwan nan ba ga wani dalili ko wata alama ƙarara wadda da mutum ya gane ta zai tabbatar da cewa lahira zai sau da yawa likita zai zo ya auna auna ya ce wanga mutumin ba zai yi sati ba wai wani likita wani marar lahiya ya je wajen shi da ya je wajen shi don ya duba shi ko da ya duba sai ya ga ciwon ya ci shi ya ci shi ya tabbatar da gwargwadon karatun shi wannan mutumin ba zai kai sati guda ba kawai sai ya rubuta mai takarda ce tafi bayan sati guda ka dawo mutumin sai dawo bayan sati guda don likitan ya kalle shi ya ga sai ya rude yana mamaki ya ce wai da gaske kai ne ka dawo ya ce ni abin da ya sa na baka sati wallahi tunani na kamin satin nan ka riga ka tafi yana ganin dubara ce yayi dan kai ya gaya mai karara cewa mutuwa za kai bai san lamarin mutuwa ga hannun Allah yake ba ba ga hannun kowa ba saboda haka zaka ga mutumin da sharuɗan mutuwa da rukunnan mutuwa duka da shika-shikanta sun cika akan shi amma sai ya mutuwa shi wancan da kake ganin cewa wato bai da wata alama ta mutuwa babu tsammanin mutuwa gare shi kuma sai ya zo ya mutu kuma wallahi tallahin Allah ya turo mai mutuwan nan bai isa bai ce kai ba ni bane ko ya ce ba zai tafi ba dole ba dubara ba babu wani abu kawai tafiya zai ashe mu da Allah ta'ala ya sanya wannan mutuwar tana biye da mu har kullum abinda ya daidai da mu shine har kullum mu zama cikin shiri hikimar Allah ƙarƙashin haka shine domin ɗan adam kullum ya zamo yana shirye da haɗuwa da shi amma yaya aka yi ba mu shirye da haɗuwa da Allah wallahi ba mu shirye da haka har kullum ma idan wani ɗan uwanmu ma ya mutu to mu za mu ɗan yi zugumu ne da tashin hankali na ɗan lokaci amma mun shiga wani ana yanzu a wannan rayuwar tamu za mu ɗauki ɗan uwanmu mu tafi makabarta domin a rihe shi wai malamai da suke ma mutane wa'azi su za su dora kwarminiya da gardama da rikici da fada domin wani yana son sai an yi sunnar annabi a wajen wani kuma shi bid'a yake so a yi kuma shi da yake son sai an yi bid'a shi zai yi hayaniya ya yi fada ya rikici ya bata rai akan ƙarya saboda ba tsoron Allah ya mamance da cewa wannan dan uwan nashi da aka zo aka rihe shi da kanshi gobe shi ma nan za a kawo shi yaya aka yi muke tafiya makabarta mu turbuɗe yan uwanmu ya kamata a ce duk wanda ya je ya dawo to ya ɗauki lokaci mai tsawo yana ma kan shi karatu yana ma kan shi lissahi wallahi tallahi duk wanda yake rakka wasu ana turbuɗe su wata ran sai an rakka shi shi ma an turbuɗe kike shi ba shakka wannan kowa ya yarda da haka amma sai dai rayuwar mu ba irin rayuwa bace ta irin wadda suka yarda mu'amalan mu da junan mu ba irin mu'amala bace ta irin waɗanda suka yarda sun mutu za mu kama hanya mu ta yi makabarta domin rihe wani ɗan uwanmu musulmi watakila mai ƙarhi ne watakila mai kuɗi ne watakila ya fi kowa can wahala cikin rayuwar shi ta duniya watakila akwai cikin wanda suka raka shi da yawa sun cuce shi sun gallaza mai sun ha'ince shi gashi nan dai za a tafiya amma babu wanda yake tsawa ya yi karatu ya ma kan shi karatu wannan ma bai hana ma in an tai can wani yana kalle-kalle ya gawa ya sake ya mai sata wannan bai ma hana in an huto wani ya ashe hoton shi wani barawo ya haye ya tuko ya taho wannan kuma duka cikin musulmin da suke tafiya da hankalin kai wani mataki wanda zukatanmu sun yi bushewar da wato idan aka karanta a tarihi sai a ce kusan ma ba a san irin wannan ba domin wa'azuzzukan da Allah yake yi da kansu wanda shi ne yake yin su da kansu ga mutane wallahi mutane ko gane su ma wasu basu wasu kuma sun gane amma suna yin kunnan uwar shaggu ne suna yin kawar ba su gane ba don haka ya mu bayan Allah mu ji tsoron Allah cikin mu'amalan mu ji tsoron Allah cikin rayuwarmu gaba ɗaya mu sani cewa babban manufa da Allah ya sa ya kawo mu duniya ba don mu nemi mulki ba ba don mu yi ta ƙarya bisa kan wasu 'yan siyasa ba muna goyon bayansu ba don mu yi ta cuwa-cuwa ba da ha'inci ba don mu zama azzalamai ba marasa gaskiya ba don mu zama kawai aikin mu noma da nema ba a domin mu zama masu tsoron Allah masu bin dokan nan ta Allah duniya gidan jarrabawa ne gidan jarrabawa ne ko ka ƙetare ko ka ƙetare inda ka riga ka shigo ka shiga cikin jarrabawan nan saboda haka waɗanda suka mutu cikin musulmi Allah ta'ala yi masu gafara waɗanda suka yi saura cikin malamanmu da iyayenmu da mu da kanmu Allah ta'ala ya taimake mu da kiyaye dokokin shi kuma ya ba mu guziri na zuwa wajen shi mai kyau Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan makoma ya sa mu yi kyakkyawar cikawa Allah ta'ala ya gafarta mamu zunubanmu Allah ta'ala ya gafarta mamu zunubanmu Allah ta'ala ya yi mamu rahama ya sabkar da alkhairori da albarkoki a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar baki ɗaya Allah ta'ala ya kau da kai game da kurakuranmu waɗanda muke aikatawa yau da gobe Allah ta'ala kar ya kama mu da laihin da wawaye cikin mu suke aikatawa Allah ta'ala ka yi rahama ka yi sauƙi ka yi rangwame ga wannan al'umma ya Allah ya Allah muna roƙonka da rahamarka Allah ta'ala ka yi mamu rahama muna roƙonka da sauƙinka ya Allah ka kawo mu sauƙin rayuwa ya Allah muna roƙonka ka cilasta zakatan mu biyayya gare ka duk ayyukan da suke karatar da bayi zuwa gare ka Allah ka cilasta mu aikatawa ayyukan da suke nisantar da bayi daga rahamarka Allah ta'ala ka tsare mu ka kiyaye mu ka cilasta zakatan mu kin aikata waɗannan ayyukan da kyamar su ya Allah Allah ta'ala ka yi rahama ga magabatan mu baki daya na musulmai wayanda suka wato riga mu Allah ta'ala ka yi masa rahama baki daya da iyayenmu da malamanmu da kakanninmu Allah ta'ala ka isar da rahama da sanyi a cikin kaburburan su Allah ta'ala ka yi masa mu'amala irin ta arhamur rahimin Allah ta'ala ka kauda kai game da kurakuran su da laifukan su Allah ta'ala mu ma ka yi mamu haka idan mun isa inda suka isa da rahamar ka sai mu tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله